بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وزن بين هذين الألفاظ وازن بين هذين الألفاظ الصادرة من غالب الناس من غالب الناس اليوم وبي وبين ما نهى عنه من وبين ما نهى عنه وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفسح يتبين لك أن قائلها أولى بال أولى بالبعد من إياك نعبد والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا من لا يدانيه لله ندا وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والحلف
والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الراس خصوصا وتعبدا خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى به النبي النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أوتي به أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف حق عرف الحق لأهله وأخرج وخرج وخرج الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع من السريع بن سريع وقال حديث صحيح وأما الشرك وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن نوى بعلم فمن نوى بعمله غير وجه الله فلم فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها ولا حقيقة الإسلام وهي, وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين فاستمسك فاستمسك بهذا الأصل ورد فاستمسك فاستمسك فاستمسك
فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه ورد ما, ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة تحقق كل تحقق معنى كلمة الإلهية فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا, بالوس... إلا بالوسائل والشفعاء كحائل الملوك كحال كحائل كحال الملوك فالشرك لم يقصد الاستهانة فالمشرك فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائل لتقر لتقربني إليه وتدخل بي إليه فهي الغاية وهذه وسائل فلما كان هذا فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه لسخط الله موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا إلى النار وموجبا ومخلد ومخلدا في النار ومخلدا في النار ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستحا- واس- واستحباء واستباحة واستباحة حريمهم وأموالهم وهل يجوز من العقل أن يشفع في الله تعالى العقل أنا قلت وهل يجب في العقل وهل يجوز في العقل أن يش- أن يشرع الله أن يشرع تعالى الله أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفاعة بالشفعاء بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذه إنما فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالش- بالشرع فقط أم ذلك قبيح في قبيح في الشرع والعقل لم يمتنع أن يأتي به شريعة أن من تأتي.
الشرائع أن تأتي به شريعة من الشرائع ومن وما وما وما السر في كونه لا يغفر من من بين سائر الذنوب لا يغفر
وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau lahadi sha shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dubu arba'in da bakwai wanda ya da goma ga watan takwas dubu ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajridu tawhid al-mufid na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali al-makarizi a malamin za a tuna bukatunmu na wancan ya fara kawo mana wasu abubuwa da suke wato ake kira shirkul alfaq shirka ne wato a lafza wanda idan mutum ya ci gaba da dogewa yana faɗan su to ana gudun kar wannan ma'anan abin da yake faɗa din su zaune a zuciya su kai shi zuwa ga wato shirka a, babba ya yi magana akan wato alhalif a, a, da gai- a, alhalif bi ghairillah wato rantsuwa da wani Allah ta'ala to man halaf bi ghairillah faqad ashrak yayi magana kan ma sha Allah wa shika Ah, da sauran nasoshi da ya kawo mana wanda ke nuni a cewa ya kamata duk wani musulmi ya tsantsanta harfansa kalmominsa ga Allah ta'ala kadai duk wani abu da ya taba janabi na tauhidi ko a kalma ce kawai ba a zuciya ba to ya kamata ya kiyaye to shine malam da yanzu yanzu zai kawo mana zai kawo mana wato ah, muwazana tsakanin wanda ce ma sha Allah ko shi da kuma wanda yake cewa ana fi hasbi hasbillahi wa hasbik mutum ya ce ina ci- wato Allah ya isa kai ma ka isa to da wanda ya ce ma sha Allah ko shi ta abinda ubangiji ya ga dama shi ke faruwa kai ma abinda ka ga dama shi ke faruwa da wanda ya faɗa wannan da kuma wanda ya ce ba wato wannan ya daga cikin albarkan Allah kuma albar- albarkan ka ko kuma Allah ya isa kai ma ka isa da shi ne ce wazir bai da hadhihi al-fadl sadirat min ghalibin nas al-yawma to ka wato yin wazana ka yi ma ka yi awo tsakanin wannan lafuza da ake samu daga galibin mutane yanzu a cewa wato Allah ya isa wani ba ya isa abinda Allah ya bayar shi ma kai ma ka bayar ya bari to ka hada irin wannan kalmomi da mutane ke yi cewa albarkacin Allah albarkacin manzon Allah albarkacin shehu wani to ka hada irin wannan kalmomi ko muke ce Allah ne nake ce a sama ko kuma kai kuma kai nake ce a ƙasa to duk wannan kalmomi kalmomi da manya wanda suke nuna shirka kar- shirka wato karara to kada wannan kalmomi akan wanda yazo ce ma sha Allahu shi da shine ce wazin baina hadhihi al-alfaz as-sadirati min ghalib an-nas yawma wa baina ma naha anhu mimma sha Allahu wa shita ma naha anhu tsakanin abinda wato shi manzo Allah ya hana cewa ma sha Allahu wa shita abinda Allah ya ga dama shi yake wa aukuwa abinda ka ga dama shi yake aukuwa sun manzur ayyuha afhash sai ka ga to wanne ne matsalari ai ko ba komai Allah ta'ala tabbatar ma dan adam ya da mashi'a amma idan ka ce abinda Allah ya ba ni kai ma ka bani shi wannan mutumi bai baka ba sai da ubangiji ya ya wato taimake shi sannan ya baka to kaga yanzu wannan ai wato banna kai amma Allah kallin ka ce a wato ma sha Allah wa shita Allah ta'ala ya riga ya tabbatar ma dan adam cewa yana da wato mashi'a ne mashi'a ne kuma ayi safi ya tabbatar masa da mashi'a saboda haka yake cewa tsakanin wannan da wancan wanne fa tsanani lalle wanda yake cewa wato anna fi hasbillahi wa hasbik wa mali inna Allah wa anta wa hada min Allah wa mink wa hada min barakatillahi wa barakatik wallahu li fis samai wa anta li fil ard wannan ya mutana ni bare da gaske mala ce ta bayyana laka anna qa'ilaha aula bil bu'd min iyyaka na'bud dai bayyana maka cewa wanda yazo yana yin irin wannan shirka manya cewa Allah ya isa kuma shugaba wanda ba ya isa to wannan shi ya fi cancanta ya nesanta kan ya zama ya yi nisa daga fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu kaka dai muke bauta wa bil jawabi minan nabi kuma shi ya fi cancanta manzo Allah ya amsa mishi da ƙa'il tilkal kalma shi ya mutancantan an san maza Allah akan wanda ya ce masha Allah wa shi ta ita ma ake yaka wa annahu idza kana qad ja'ala rasulullahi niddan idan ya zama shi wannan mahaluki wannan sahabin da yazo ce ma maza Allah masha Allah wa shi ta kawai ya ji dadin maza Allah ya biya mushi bukatun sa abinda Allah ya ga dama abinda ka ga dama shi yake aukuwa ya ji dadin maza Allah ya biya masa bukatun sa ya zama maza Allah ya ce masa ad'atani lillahi niddan ya ce ya mai da maza Allah ya zama kini to fa hada qad ja'ala man la yadanihi billahi dinin to wannan kuma ya sanya wanda bai kusa ma da manzo Allah ba a matsayin kini ga Allah ta'ala ai Allah kalle in ma za a in ma ya halatta ai ma ubangiji shirka sai a dauki manyan mutane irin ma'aiki to amma ai yawa aiki ma ya ce wannan abin shirka aka yi to ina kuma wanda bai kai shi ba wani zai iya zuwa ta wani malamin sa ya ce yayi kama da manzo Allah ne ko yayi daidai da shi ba zai yi ba saboda haka wannan kaga shi mutancanta a ce masa mushriki wa bil jumla ma la ta takaice dai فالعبادة المذكورة في قوله عبادة الذي لا أكي فلا أولا الله تعالى إياك نعبد كك إمك بوتا هي السجود تاكن شوة سجدة duk wani risina da zaka yi gaban ubangiji duk risina da zaka yi to kamar da shi ga Allah ta'ala kadai mutakar kana risina ga wani Allah ta'ala to wannan ka mai shi abin bauta ko wanda ba Allah ta'ala ba sawa'un kai niyya ko baka niyya ba in kai niyya kake mushi sujada to wannan shirka ne babba in kuma baka niyya ba kace girmamawa ne da karramawa kuma ka muke manyan mu durkusa kaga wannan abin da kake yin shi duka ne karami kuma wato akwai zunubi babba a kansa ya kamata mu kokari kwarai daga sai na yawo tuna mana muka zo wannan gaban wannan zulkusa zulkusan da muke da lisinawa duk ba da asali jahiliya ce tsaba ma guzawa fa guzaci ne muka je muka dauko maka eh za a ji kullun zo za ta maimaitawa ina dan kausa ce yanda yafi na da da san na dai mai dan laushi na zo in kara matsewa in in wato rugota saboda dole wato a yaƙi wannan abubuwa ne dole a yaƙa ba za a tsaya ana cewa ana bin abin mutane kisa su ba malaka wa tawakkul da kuma tawakkali wal inaba da kuma zuwa ga Allah ta'ala wa taqwa da kuma kiyayen ubangiji taqwa wal khashiya da tsoro tsoro ta bauta tsoro na bauta wa tauba da tuba wal nubur da kuma wato alwashi wal halif da rantsuwa wa tasbih da tasbihi wa takbir da kabar bari da ake da ake yi sai da ayi ma ubangiji ba ka cewa ka ce ma Allahu akbar ka ce wai shi ba akbar ko azam wanda bai daidai ba shi yasa zaka ga a tarihin turawa zaka ga wani lokaci su suna da wasu manya-manyan shugabannin su sai su dinga kira su Obama al'azam ko wani abu kamar haka amma dai mutum ce mu bai koya mana wannan ba saboda wannan kai zama a kaje kamar da ke zama abin bauta wanda ba Allah ta'ala ba dan haka al-Iskandar al-Akbar Alexander the Great da sauransu zaka ga wannan great great din ana faɗa ma shugabanni amma mu addinin musulunci a babi na ka tsarkake wato tauhidinka ba ka ɗaukan wani kace mushi wato a'aba mafi girma ko wani mai girma a ka kira shi da sunansa wani girmamawa fadila ko jalala ko wani abu kamar wannan ranka ya dade kaza kaza irin wannan da yayi a mai girma ya kaga kaga baka ce baka kawo tafdil ba mafi baka ce mafi girma ba kaga kace mai girma ina wa yana girman sa ka tabbatar masa da girman amma kace mafi girma wannan shi kuma akwai tabbin ba akwai wato nuna fifiko a wata halil da kuma wato tahlili hailala wata hamid da kuma wata hamidi cewa alhamdulillah da sauransu wal istighfar da kuma neman wato Allah ta'ala ya gafarta maka wannan duk ibada ne Allah ta'ala kada yake ma waɗannan abadu wa halqur ra'si malai ce da kuma wato mutum zai aski khudu'an wa ta'abudan askin da ba yayi dan al'ada ne ba in kayi aski kayi ka aske gashi ka baki dan dan al'ada ku ne wannan shikenan na babu matsala in ka bar gashi al'ada ku kenan wannan babu matsala eh duk da dai malamai suna magana cewa bakarin barin gashin da gashin wane ne wannan magana ce ta malamai a shi wazan bai fodi za ka shi ma ya tattauna kan irin wannan misali amma dai abin da nake magana a nan a saba mutum ya ce ya je ya aske wato ya je ya aske ne saboda neman yardan wani wani mahaluki wanda ba Allah ta'ala ba khudu'an dan zai ya kaskantar da kashi ga wani Allah ta'ala wata abu da kuma ya bauta masa yace wannan aski nayi ne saboda mu muridan wani almajiran malam wani ko shehu wani ya ce ya kamata duk muridan shi su rika mu riga yin aski iri kaza dan haka mu yanzu irin wannan aski za mu riga yi kaga yana yi ne ya kaskantar da kashi ga shi wannan muridin wannan abin da yake sunansa wato shirka shirka aka ma ubangiji a wannan ko da kuwa wato shi yana ganin wannan in ba ba ubangiji bane to amma dai koya dai akwai wannan shirka din a wannan ba ba wato ba ba ma mun yi dan ishara anan muka ce ba ma maganar wai aski kadai ba duk wani kama da zaka kama ya zama kana kama nan ne ba dan al'ada ba inda ka zobe wasu ran sun sun yi magana wato kula sun dan yi iskalin abu haka dai magana take dai karatun haka yake ko hula ko riga ko agogo ko zobe ko takalmi idan ka yi da dan al'adan garin ku haka kuke yi kuke irin shigan ku kenan wasu sa zani ku wasu sa wando haka kuke yi wasu wasu suna sa farin kaya wasu suna sa bakin kaya wanda suke sahara sa sa farin kaya turawa su suna da sanyi na sa sa bakin kaya suna sa wato coat mai duhu saboda taimaka yi musu wajen sanyi da sauransu in haka kake yi wannan babu ya ce maka dani in kaga ba kana yi ne dan ka kiyaye wani shi'ar ba wani take na musamman ba amma ya zama idan kana sa kayan ne saboda wani shi'ar keɓantacce wani tunani keɓantacce saboda ka wato ƙoƙarin ƙaddasa wata fikira kai ƙoƙarin wato tsarkake wata fikira wani tunani ko wani tafiya da aka fito da ita wata tafiya ko ta siyasa ce ko ta addini ce ko wata me ka ce mu yan tafiyan wani mu ga irin shigan mu shi wani wani ma duk namu ya ce ga irin shigan da za mu yi in ya zama irin wannan ne ka sa kake irin wannan wallahi tallahi nace maka shirka akai baka da mace da wanda ya ace kai yace khudu'a wa ta'budan kai ma me kai abin da kai shine khudu'a wa ta'budan kai ka kaskantar da kanka akan wannan fikirar ce alwar ke biya ne yayin da abin ya zama aqida to nan ne maganar kake in abin ya zama kawai al'ada ka kake yi to nan ne wato za a ce maka dame ba su a wannan malamai ke cewa mutukar zaka sa kaya wannan kayan kuma ta hamilu shi'aratin khassa akwai wani take na musamman wanda an ga wannan kayan za a ce eh to ga ɗan suwa da wani eh wanda shi ne shi'ar sannan kuma ya zama kuma ana wato takdisin wani wata kira ce wata tunani ne aka kawo ko wata tafiya ce ake son a cimma tare amma aka ce sai an sa irin wannan kayan kamar ba kamar yan shi'a da lokacin sun ta sa kayayyaki irin wannan wani ya sa kaya kore wani ya ce mu ɗan tafiya ba za sa kaya baki ko na abu irin wannan to su su aka ce musu shirka suka ce kuma kai ba za ta maka shirka yanzu ba to da maka shirka ne wannan sadaka wanda zai ji ya ji me yasa ya wannan ya zama shirka saboda farin Allah ta'ala wa annal masajid lillahi fatihu ma Allah ahad a daga goshinka da hannunka da gwiwanka da kafanka da kuma zuciyanka cewa aka yi ka bautar da shi ga Allah ta'ala kadai ba ka da dama ka zo da wani abu dan ka kiyaye wata tafiya dan ka kiyaye wani tunani kai dan ka kake wannan shigar kake wannan askin kake wannan kamanceceniya to wannan abin da kai kai tara da ubangiji a babin khudu'i a babin kaskantar da kai kanka kai a karan kanka kankin kanka ne ka kaskantar da kanka ga wani Allah ta'ala maimakon ka kaskantar da shi ga Allah ta'ala shi daya malaci wa fi musul kullu za wal du'a da addu'a kullu zalika mahdu haqqillahi ta'ala duk waɗannan abubuwa tsantsan haƙƙin ubangiji ne kadai a muka ce wannan abin ababin bauta ne aka ya kawo hashiya tsoro da sauransu wannan ababin al'ada ko kuma ababin wani tsoron abin da yake da mayar iya shukarwa wanda ba shi muke magana ba amma tsoro wanda yake na na ibada tsoro na ka ce kaza ya ce idan ban mushi abun abun abu ba to zan yi kuɗi ba ba ke iya ce ba ke iya baka kuɗi ko ba zan yi zan balbalci a rayuwa ba ke iya sa ka kai arziki ma Allah ta'ala ba to wannan sune tsoro na ibada wa fi musnad al-imam Ahmad ya zo a cikin musan na Imam Ahmad anna rajulan utiya bihin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutumi an zo da shi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qad aznaba zamban yayi wani zunubi ba a faɗi zunubin ba falamma waqafa bayna yadayhi a lokacin da ya tsaya wato gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qala sai ce allahumma inni atubu ilayka wa la atubu ila muhammad yace ya ubangiji ina tuba gare ka amma ba ina kai tuba na da gafara neman gafara wajen wajen ka amma ba na neman tuba da neman gafara wajen ma'aishi eh sai ce fa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam arafa al-haqqa li ahli wannan bawa ya san hakki da kuma wanda sun cancanta da hakki eh yanzu dai in wani ne yanzu ka ci faɗa wannan magana kan janabin ma'aiki sai an ka kafuta ka a ce ko a dan mataki ko a je a kashe eh amma kaga kaga wato mu yanzu shi maza Allah shi da kansa ya faɗa wannan magana yace arafa al-haqqa li ahli wa kharajahu al-hakim imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi shi ma min hadith al-hasan daga hadith hasan al-basri an al-aswad ibn sarir daga aswad ibn sarir wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala hadithun sahih al-hakim yace hadisi ne ingantacce al-hakim annai saburi abu abdullah ya inganta wannan hadisi amma magana da isnadi a wannan hadisin yana nuna cewa akwai dadewar Isra'il da kana son Basri da kuma Al-Aswad ibn Sarir. Al-Aswad ibn Sarir Al-Hasan al-Basri bai ji daga gare shi ba kamar da Ibn Ibn al-Madini, Al-Hafiz al-Mizzi, Ibn Hajar da sauran malamai suka tabbatar da haka. To da kare hadisin a hadisi ne mai kyau wasu daga malamai sun hasana shi amma dai tsakanin Al-Hasan da Al-Aswad akwai dadewa ta fuskar Isra'il. A nan mun lura mazala sai ya ce sai wannan bawa ya ce Allahumma inni atubu ilayka wa la atubu ila Muhammad. ya ubangiji ina neman ina komawa gare ka da ka karɓar tuba na ka gafarta min amma ba na komawa da tuba na zuwa ga annabi Muhammad sai manzo Allah ya ce masa wannan mutum ya san hakkin Allah ta'ala to akwai hadisi cikin sahih muslim da a zahirin sa kaman yake nuna aka san haka manzo Allah wata rana an zo wato ya dawo daga tafiya sai ya zo zai shiga ɗakin Aisha sai ga Aisha ta sami wato ta sake masa wani ado ta sami wani wani labule a ciki akwai sura Allah yana gani kawai sai ya sai ya juya da baya ya ki shiga alaman cewa bai ji daɗin wannan abu da ta yi ba da ta je sai ta ce masa atubu ila Allah wa ila rasul ce ina ne ina tuba zuwa ga Allah da manzon sa me nayi wato tana ganin abin da take yin kai din ita ba ta ta haka ba mai zunubi ta aikata sai maza Allah ya gaya mata daga baya kuma sai ta je ta ta aikata abin da abin da yake so ta aikata ta cire wannan hududin al-hasil lisan ka wannan hadisi shine wannan atubu ila Allah wa ila rasuli shi wanda ya ce Allahumma inni atubu ilayka wa la atubu ila Muhammad da kuma dan Aisha ce ina tuba zuwa ga Allah da manzansa to me ya bambanci tsakanin wato magana guda biyu shi ne malamai suka ce na farko dai amsa shi da dama daga cikin amsar da zaka iya bayarwa shi ne wata kila maza Allah a haka ya yi wato ya karɓi wannan magana daga wajen shaitan rujan wajen wato ya a tarbiya wajen wajen wato a ba ta tarbiya wajen koyarwa ai kun san cewa wannan ba shirka ne ba ba a ko hadisi buhail ma da suke cewa kaza masha Allah wa sha Muhammad sai yake cewa kaza da kaza yake sa yake hana wato yana ganin tarbiya bai bayu ba shi dama iya hana sa a lokacin ba to akwai shirka babba ba ka fara da shirka babba kuma ga shirka da shi ba karamin alhali ga shi kan ba da haka watakila ya matsala ya ya karɓi wannan daga wajen ne ta dan rujan wani ɗaya daga cikin hanyoyi kenan a wasu daga cikin malamai suka ce wannan ta yi amfani da lafazin at-tauba bi ma'ana lugawi da ma'anan tuban bi ma'ana lugawi ma'anar ta na yare lafazin at-tauba yana da ar-ruju koma tubtu ila kanu wato raja'tu ila kanu wannan yare ne saboda haka nan da ta ce atubu ila Allah wa ila rasuli wato tana koma zuwa wurin Allah da manzansa koma wajen Allah ta lafiya da istighfari koma wajen manzon Allah kuma aje matarsa ta bata masa rai bata ji ta ranka dade a mishkinari har wato fushin sa wato ya ya sace baki daya wannan dan ɗaya daga cikin abin da malamai suka faɗa anan abin da ya kamata mu lura ita kanta ko a tasarrufin Aisha ita kanta tuban a shari'a iri biyu ne akwai tuba da ma'anar arzu komawa akwai tuba wanda yake ya kunshi kaskatar da kai da kuma neman a gafata maka zunubanka wannan akwai wani tuban wannan shi ne tuba na addini akwai kuma tuba wanda ya yi maka abin da ba daidai ba ya zo yana ƙoƙarin ka cire mishi wannan zargin yana ƙoƙarin neman abuwa daga wajenka tuba wanda ake neman abuwa daga wajen wanda aka saba ma wanda ai ba haramun bane ba kuma shirka bane shi ko tuba wajen ubangiji da sunan cewa wannan zunubin da Allah ka gafarta maka share mishi wannan kuma ibada ce saboda haka ita a nan a wato ta ta ce a tubu ila Allah wa ila rasulihi kowanne akwai tuban da da take nufi gare shi a tubu ila Allah ai mutazallilatan mustaghfira ina tuba zuwa wajen Allah ta'ala wato ina neman gafararsa ina kasance da kaina zuwa gare shi wa atubu ila rasulihi isti'taban wa talaban lis-safi wal afwi ina neman ina koma wajen ma'aiki saboda ina neman ya cire min wannan zargin da na da laifin da na masa ya kau da kai tana kaga an haka to babu babu wato abun nan kuma shi wannan tuba din kamar wato fadin cewa alhir ila Allah wa ila rasuli hijira zuwa ga Allah me hijira shine wato da zuciyanka kaji cewa ka bar shirka ka je tauhidi hijira zuwa wajen ma'aiki shine in yana raye ka je inda yake saboda saba wato sahabataka in ba raye kuma wajen sunnarsa kaga wannan ai tuban da bambanci akwai tagayyu akwai hijira akwai bambanci saboda kan yayin wannan abubuwa in dai an amintu ya zama ma'ana zai dauki akwai at-tagayyu to babu laifi Allah ta'ala yana cewa lamma ra'al mu'minina al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa'adana Allah wa rasuluhu kaga ce wa'adana Allah ta ce wa rasuluhu saboda al-wa'd din da Allah ta'ala yake yi magana ya daddar ne kuma shi ma ya faɗa musu a bakin sa cewa za a samu nasara za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai haka malamai suka ce wannan babu babu mahaburi saboda haka ne a nan aisha ta yi amfani da lafazin at-tauba ne ba da ma'anar al-istighfar ba a ta yi at-tauba atubu ila Allah ay arju ila Allah musaffiratan wa mutallilatan ilayhi wa atubu ila rasulihi wa ay arju ila rasulihi musta'tibatan wa talibatan lisati wal afwi wannan shi abin da yake magana ina neman ayyukan abuwa ina neman kaza kaza kaza kaza yadda yin mace dama in sai ma rubuta da abin da bai dace ba za ta ga wajen shi tana neman abuwa saboda haka mutukar kalmar da ka zo da shi ya zama gaba an ka faɗa wannan magana din za su ji cewa akwai bambanci tsakanin ma'anonin guda biyu babu laifi amma mutukar in ka kawo za a sami wannan matsala na wato tukurkuɗewar ma'ana to mu kuma a hausacin da dai na bazan a tauba ta wannan ba wai yaran mu ne ba mu da an faɗi a tauba mu hankalin mu na komawa ne wajen tauba ta shari'a ba tauba na tare ba da haka yanzu ka ce ina tuba zuwa ga Allah da ina tuba zuwa ga manzon sa za mu ce ka yi shika zamin lafazi ita Aisha ta yaranta ne kuma in suka faɗa su suna ganewa amma mu yanzu ka faɗa a tauba yanzu ya riga ma ma'anar tauba al-lughawiyya qad talashat fi ma'anar tauba ash-shar'iyya ta riga ta shiga ciki mala yace wa amma shirku fil iradat amma kaga shirka a babin wato nuface nuface wanda ya dani da niyya mutum ya zama ya yi ya nufaci wani Allah ta'ala a niyyarsa yace fa zalika al-bahru alladhi la sahila lahu yace wannan wani teku ne wanda ba shi da gaba ba duk wanda kaga wa qalla man yadu minhu da wuya ka ga mutun ya ka baki da sabule daga wannan irin wannan shirka din sai wanda ubangiji ya ya sabular da shi fa man nawa bi amalihi ghayra wajhi Allah ta'ala duk wanda ya nufaci da aikin sa wani Allah ta'ala lam yaqum bi haqiqati qawlihi iyyaka na'budu bai yi ai bai yi hakikanin abin da ubangiji ya faɗa cewa iyyaka na'budu kai za mu bauta ba za mu bauta ba ba wato duk abin da ake neman lahira da shi baka ba Allah ikhlasi ba ka nufaci wani Allah ta'ala ko kuma zama ka ka nufaci Allah amma kuma ka nufaci wani Allah a daidai wani da aka yi aka yi canjar ras yanzu wannan abin da aka yi ma Allah ta'ala shirka a babu a babu niyya babu iradat wal niyya Allah ta'ala kuma ka'ida bai karba ba ana ma magana cewa za a yafe kuma za a yafe ba za mu kawo ga in jami'a a gaba kan har shirya karami ana yafewa kuma a yafewa fa inna iyyaka na'budu saboda fadan Allah ta'ala kai kadai muke bauta hiya al-hanifiyya ina ce wato mi kakkiyan addini wanda ta bauɗe mashirka ta tsaya totar akan babin tauhidi millatu ibrahima wanda shine addinin annabi ibrahim allati amara Allah biha ibadahu kullahu wanda ubangiji ya ya umarci bayansa duka su kankama wannan addini duk wato alama an rubaci ubangiji shi kadai da bauta wannan addini na annabawa tun daga annabi adam har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya saba akan haka wani hakikatul islami kuma wannan koyarwa shine hakikanin musulunci koyarwa ce wata take nuna hakikanin musulunci Allah ta'ala ya cewa man yafi ghayral islami dinan falan yuqbal minhu wa fil akhir min khasirin duk wanda ya bi wani addinin musulunci a wani addini Allah ta'ala ya ce ba za a karba masa ba wato kat arga an ce ba za a karba ba wa huwa fil akhir min khasirin kuma ran tashi kiyama zai wayi gari yana mai asara wannan akwai magana malamai akan wannan al-islam wannan ayan ana magana islamul khas ne ko islamul am amma shi anan kaga malai yana duhu islamul am yana nuni ko islamul am ko wataƙila ma yana nuni islamul khas tun da ya raba shi da addinin annabi ibrahim ne kadai bai raba shi da addinin annabi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam amma da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan banda ba wato tauhidi da manzo Allah ya zo da shi da wanda shine koyarwa annaba ba gida to kuma ana kuma nufin islamul khas musulunci ke bantaccen shari'a ma a gidan ma ake zo da ita daga lokacin da ya zo to daga lokacin kuma duk wani koyarwa ko shari'a ta annabi Musa da sauran annabawa sun tashi daga aiki sai dai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a ce asahil manzo Allah yake cewa da razi razi yana ke hannunsa la yashru'u bi fi hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa dakhala an ba wani wanda zai ji labari na ba yahudi ne ko ba nasara ne ki imani da ni sai ya shiga wuta haka manzo Allah ya faɗa dan haka ba dama yanzu ka zo ka kalli yahudawa dan kare ka cewa yan uwan mu ne addini a'a Allah ta'ala ya riga ya raba manzo Allah ya riga ya raba tun daga zuwan ma'aiki suka yi imani da shi wannan imani nasu ya riga ya lalace manzo Allah yake cewa yake cewa Umar dan Khattab yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa nan shi ma ba zai ba zai yarwace shi ba sai sai dafa ce sai ya bi saboda haka yanzu idan an ce annabi Musa sai ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ina ga wani shegin ka a yanzu da zai zo kawai ya ce kawai ya kaga wani addinin musulunci cikin addini kuma kuma ka ce yanzu duk wanda a ran tashi alkiyama daga lokacin da wato shehu tijani ya zo to duk wanda bai addini da addinin shehu tijani ba to ubangiji ba zai karba ba ta ina ka samu wannan musa ulul azm min ar-rusul magana na cewa law kana musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai yanzu kai ka ce yanzu shi zai iya zuwa da abubuwa iri-iri kuma abin da muka duba zaka ga abin da ake rigima da su akai ba wai magana ne na a wato kawai ya je ya tsiro su ibada su shi kadai ba a wasu abubuwa da ya kawo sabbi addini baki daya sa ka cika iya cewa ma shi wannan addini ya zo da shi shi tijanin shi sabon addini ne baki daya kusan addini ne sabo ya zo da ita al-ghubari da ya zo yana yin yana yin wato magana akan wanda suke a nan bangaren su tijanin da su tunis da sauransu su algeria wanda malamai da suka rayu a wannan wajen duk wani duk wani ayan haka ya dinka kawo su yana yana tarjama su yana ba da tarihi su al-ghubari ba ahlus sunna bane dan ka fahimci wato ba wai ahlus sunna ne kadai suke inkarin abin da shi wannan tijani yazo da shi yanzu mutumin nan al-ghumari su ma kashi sufin ne da yazo sai yazo kan shi gaban shi shi abin tijani sai ka ce wato ai shi yana magana ne akan ma musulmai shi bai zagarin da yasa bai magana akan wannan ba al-ghumari al-ghumari ke faɗa wannan magana a cikin tarajum da yi ma malaman kasar su ita shi yanzu yana magana ne akan musulmai shi yanzu wannan ma'ana ma ta tamam ma musulunci sani shi da ma irin wannan za ka ji sun yi sun ɗauko kuma sun sa muku shi a cikin wato wani wani wata kama a ce dole sai ka haƙura ka bi shi saboda Allah yana jin ya zama haka kuma mu dinnan fa duk ba muna magana shi musulmi kuma shi musulmi ne ba shi ne yasa nake wannan magana ba a'a waye ce sai mun bi shi ka ba shi ne kawai in kai ka ga shi musulmi ne waye waye ka je ka je mu kuma da muka ga wasu abubuwa da kai wata yi da ba gani ba ko ba kai yana ya maka yawa idan kai ka kasa gani sai ka famu da abin da muke da muke da muke akai ka kyale mu amma yanzu waye ce dole sai mun bi shi waye ce ya ji mulki kuma in ba a bi shi ba yanzu shi kenan kuma na ya riga lalace wannan kawai shi abin shine abin da wato muke muke magana mala yace Allah ta'ala yake falan yuqbal minhu wala akarba daga wajensa ba wa huwa fil akhirati min khasirin zai waye gari dan tashar kiyama daga cikin mutane masu asara asara kamar da muka sha faɗa asara ta fuska guda uku duk wanda ya waye gari bai imani da ma'aiki ba to zai asara ta fuska guda uku asaran farko da zai yi shine zai asaran aljanna da ubangiji ya halitta masa ko wannan mu akwai aljanna da ubangiji ya halitta masa a yanzu haka to asaran farko da zai fara yi shine zai asaran wannan aljanna da ubangiji ya bashi asara na biyu da zai yi shine zai asaran kansa inda zai je shiga wuta asara na uku da zai yi zai asaran yan uwansa tunda ubangiji ya raba su tsakani Allah ta'ala bai ga dama ya hada kadin dan wutar dan aljanna ba da suna zumunci yan wutar yan aljanna ne kadai ubangiji ya faɗa cewa za su zumunci in ikhwanan ala saurin taqabili Allah ta'ala ya ce ikhwanan yan uwan juna amma kaga su yan yan wuta wala a'da ne wala makiya juna ne mala ce fastamsik bi hadha al-asl ya kai mai karatu kai luko kankan kai kankamo da wannan asali din na tauhidi wa ruda ma akhrajahu al-mubtadi'atu kuma ka tunku da abinda ma'an bid'a suka zo suka kago a cikin addini suka zo suka mushi ado wal mushriku da ilahi da wanda suke yi ma gwamma ubangiji da wani a wajen bauta to ka kaurace musu to haka ma'ana kalmatul ilahiyya in kai haka to anan ne zaka gazgata ma'anan wato kalmata al ilahiyya bauta wato kai ba za ka zama bawa wanda yake da cikakken bautantaka ma ubangiji ba sai ka wato sirfafi tauhidi kadai ka karbi koyarwar ma'aiki shi kadai kuma ka kauce ma shirka gabaki da mutanen da masu shirka da wannan ba shi ne ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah wannan tauhidul ikhlas shi ake da kalmatul ikhlas kalmatul ikhlas ka ce ne ba za ka sake bautan wani wanda Allah Allah ta'ala ba muhammadu rasulullah kuma ka ce ba za ka sake bautan Allah a koyarwar wani ba sai koyarwar ma'aiki wani abu da ka faɗa ke ne ka ka tabbata maka al-ikhlasu wal mutaba'a saboda haka yanzu in ka kawo wani addini cikin addini kuma ka yanzu ka kwance wannan kalma ta tauhidin lata malam ce fa in qila idan mai magana yayi magana yace al fa in al mushriku inna ma qasada ta'zima janabillah janabillah kace janabillah a yace al mushrik mushriki wannan mushrikin da muke cewa wala mushriki ne inna ma kasar ta'zima janabillah shi fa yana kyakkyawan niyya mutumin nan yana so ne ya wato girmama bangaren ubangiji wa annahu li'azamatihi kuma ubangiji saboda tsaban girman sa la yanbaghi dukhulu alayhi illa bil wasa'il ina ganin ni bai cancanta a je a shiga wajen ubangiji a ce za a roke shi ba sai da wasu yan tsakiya wa shufa'a da wanda za a kamun kafa da su ka halin muluki kamar halin sarakuna na wannan zamani المشرك لم يقصد الاستحانة بجلال الربوبية kaga anan shi wanda yake wannan shirkan ne ce shi bai ganganta wato wulakanta bangaren ubangiji ba wa inna ma kasar ta'zimahu shi shirkan ma da yake yi yanzu so yake girmama shi wa qala tace iyyaka na abudu lalle ni yana da cewa Allah kai zan bauta wa inna ma a'budu hadhihi alwasa'il amma ina bauta waɗannan yan tsakiyar ne lituqarribani ilai saboda su kusanta zuwa ga Allah ta'ala wa tudkhila bi alayhi kuma su karasa shiga da ni wajen ubangiji fa huwa al-ghaya da na zo ina masa shirka Allah ta'ala shine matuƙa da nake nema in cike zuwa gare shi Allah kaɗai nake son bauta ba wa hadhihi wa sa'i wannan kuma shi kuma tafarki ne tsani ne kawai ba suna faɗa haka ba sai ce fari ma kana habal qadar mujiban li sakhatillah ta'ala wa ghadabi to idan ni nufi na kitawan nufi na nufata to me yasa wannan shirkan da na yi zai gadar min da fushin ubangiji da kuma wato wato wanda ta fusatawarsa wa mukhallidan fil nar kuma amma zaka ce ma wannan zai sa da wa cin wuta wa mujiban li safki dima'i ashabi har ma kake cewa wannan ya gadar cewa duk wanda yake shirka irin tawa ya halatta a kashe shi a zuba jinin sa wasu ba haki harimihi kuma a ji a wato halatta ƙwaryan garin masu irin wannan shirka wa amwalin da dukiyarsu wa hal yajudu fil aqli wannan ji tambaya ne kuma da ke kawo wa hal yajudu fil aqli kuma ma ya halatta a hankalce أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوصائل الله تعالى شرعا تاما kaga idan farko kafin mu nisa wannan me ya bayu jama'a suka irin wannan Allah ta'ala wannan shirka wannan sun yi ne ta hanyar kamanta Allah ta'ala da kuma mahalukai ai kaga ta wai ka halin muluki kamar sauran sarakuna shi kaga so yake kamanta ubangiji da sauran wato sarakuna irin wanda ya sani to kuma wannan shine ainin afdalu sau billahi ta'ala wannan shine to muna ubangiji zato da ba ya zo ya yi mana magana cewa shirka daga cikin abin da ke kawo shirka shine muna ubangiji zato ka riga ganin cewa ubangiji nan shi kamar wani sarkin garin ku shi kuma ubangiji ya ce yana da almasal a'la alwasul a'la yana da sifa wanda take mafi kamala sai ma ne shi kamar kawo tambayar su yace wa hal yajuzu fil aqli shin zai yiwu a hankali أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه الله تعالى شرعا مبايسا kusantuwa zuwa gare shi bai shufa ayi wal wasai ta hanyar wasu yan zakiya fa yakunu tahrimu hadha inna masfira bi shar'i faqat sai ya zama wato cewa da kuke yi yanzu haramun ne mu je mu bauta ma Allah ta hanyar wannan yan zakiya din in ba dan shari'a ya zo to da abu ne mai kyau ya kawata ji am dalil qabihun fi shar'i wal aqli ko wannan abin ma a hankali ma shi kansa ba ma a shari'a kaɗai ba shi kansa wannan abu ne mummuna yamtani wa an ta ce bi shari'atun min shara'i ba zai yi ba a ce za a samu wata shari'a ta zo ta halatta cewa mu je mu bauta mu Allah ta hanyar wata zakiya an fahimci tambayar da malam yake anan tambayar da yake yi aini masu wa na shirka masu shirkan masu bautan kaburbura masu gara masu gara suka zo su eh to ai kai kai saka je ka tinkar ubangiji kai tsaye ai sai ta hanyar wani da wani su waɗannan waliyai ne su ka bi ta hanyar su sai su isa maka da sakon in kuma ubangiji yana son ya baka wani sako sai ya ba su sako su su su baka ai kaga wannan wato su azannin sabri mummuna da suka ba ubangiji sun hada ubangiji da ma'aluki Allah ta'ala shi yana da kamala ya san komi amma shi wannan sai garin na kuma sani ba yana bukatar sai ayi yana bukatar wasu idanuwa wanda ba ilansa ba wanda ba sa bacci saboda haka yana bukatar kuma wani bai san ko kamfen ne za gani ai wani lokaci shi shugaban da aka masa kamfen din ya san wahalin da wani wani yayi ba saboda shi wato bai huda da shi da yawa ba sai wani zai ce ai ko wani yayi maka wahala wannan kamfen kaga yana bukatar wato wani dan tsakiya amma shi ubangiji saboda kewayewar ilimin sa da kuma wato karfa da shi da karfin ikon sa baya bukatar wannan to sai suke cewa to duk da haka dai a hankalce yanzu ya halatta mu ce in ba dan shari'a ta zo ba to da hankali ya kamata a ce ma ai za mu bauta ma Allah ta hanyar in tsakiyar nan ya halatta a hankali kawai shari'a da ta zo ta haramta mana wannan ko ko hankali da shari'a ma bai halatta ba an fahimci me suke zan faɗa wannan wato wani wani babi ne ma da ya shigo mana da shi a babi ya aqida ana kinshi at-tahsin wa at-taqbi al-aqliyani at-tahsin wa at-taqbi al-aqliyani a magana idan malamai suke kawo suke cewa yanzu misali shan giya da ake yi da zina da sata da shirka wani abubuwa ne ajin abubuwa ne marasa kyau ko to wannan abubuwa sun zama abubuwa ne marasa kyau saboda shari'a saboda hankali ko saboda shari'a ko saboda shari'a da hankali shari'a kadai a yanzu sari sata ko shari'a bata zo ba ba muna ganin wasu kafirai suna cewa sata ba abu ne mai kyau ba zulum abu ne mai kyau ba a to su tsakanin masu kallon alƙibla sai aka samu sabani ka san dama asali ilimi shi ba shi da ba wani abu ne da yawa ba ita gaskiya ba ba ta da wahalan a gane in ka ga an halitta mutane ba a gane ba to wani ya kawo shubha shi yasa ka ji tsoron mai shubha kwarai da gaske mai shubha duk inda yake ko abu ne wanda yake kai sananne ne abinda wato batu yake cewa self evident truth wani abu ne wanda kai ka sama tana sama kasa tana kasa amma in kana yawan sauraron mai shuba to zai zo ya ga saman kasa take kasan sama take kuma ka yadda wannan shi ne matsalar mai shuba kaga wannan matsalar yanzu kaga da Allah ana bukatar bincike yanzu ko wajen ba gudu da bisa addini ba ya san ƙarya ba daidai bane ya san gaskiya daidai ne ya san sata ba daidai bane ya san neman halal daidai ne ya san wato a can giya ba daidai bane duk da wasu zaka ci ta cewa shan giya din suna kaza amma da sun cewa sun sha giya suna yin wasu abubuwa da bai dace ba dan haka wato dole ne akwai wasu abubuwa da suke sun ce a hankalce a tsawon ba daidai bane da ma ba kan wannan wani shine har aka samu wato sabanin fahimta tsakanin mutane mutanen tsakanin ahalin suna da kuma yan bid'a su mu'tazila a wannan tasirin wannan sabanin shine yanzu da uquba da ba da lada yana da alaƙa ne da zai zuwan shari'a ko kuwa ko a hankalce ba ina da muje samu wani mutumi a can wani tsibiri bai san addinin musulunci bai san ma'aiki ba amma aka samu yana zina yana shan giya yana kwacen waya yana sata Allah zai mishi azaba ko ba zai mishi azaba ba wannan shi tasirin tasirin a wannan shi tasirin sabanin nan to su akwai mu'tazila suna ma kusa akalaniyun ne su ‘yan hankali ne ‘yan rationalist ne suke cewa su a su ai komi ma sai da hankali kawai da hankali ne kawai ake fahimta da haka su a wajen su har alil fatara ma in suka yi shirka ba ubangiji Allah sai azabtar da su wanda ya sata ko a jahiliya ne sai Allah ya azabtar da shi wanda ya kaza wanda ya kaza su a wajen su kawai da hankali ake ganin wannan ake ake samun wannan a to amma su a sha'ira su ba kokarin su ma mutazila raddi wannan bannan nasu su kuma sai suka je sai suka zo da Allah kishiyan wannan suka ce a'a kaga da sata da zina da kwace da kaza da kaza da kaza da kaza wannan in ba da shari'a ya zo ba to kai da kai satan da kai da baki satan ba baka jira baka ce ni na fi katinki kaji wannan ai garin wato garin wato a ji a nemo hankali sai kuma a ji a bace hankali ya bace tuwa su bace a suka ce shi ana samu sai ta fuskar shari'a baki daya ta wannan shi ne za ku ga suna kau suna wato cewa wato shari'a gabanin zuwan wato ma'aiki babu wani abu da zaka dauka ɗaya ka ce abu ne na yabo ko abu ne na kushe suka kuma ce ubangiji ba yayin wani abu so da hikima ba da ba ka ce ubangiji ya halci sammai da kasai ko yana ta aljanu da mutane ya sabota masa wannan al-hikma da mafi ta'alili wal hikma wannan asha'ira su masu kawai ne wannan aqida su ce to kuma da wanda ba ka mamaki to ku da kuka ce a babi na usul ba ku yarda da at-tasir wa taqlid ba to me yasa kuma kuka yarda kiyasi kiyasi ai da hankali ake yi in ba da ana cewa kaza mai kyau ne ba to da ta yi da za a gina wato cewa cewa duk wani abu da ke sa baye shi magiyar ne ta za ka kawo wani magiyar ba ka ga wannan sun halin zahir su ba masu bin mazhabi na zahiriya su daudu zahiri su ibn hazm zahiri su ma ko amma kaga su suna kan suna kan aqida su da su da ba su da ba da abu da mai nace mai zo da shi su ba su ba su yadda dan haka in suka ce su ne zubu su yadda cewa akwai atasi wa taqbi ba kaga suna kan aqida su amma su a shi sa sha'ira kaga sun kan gaba baya a furu'a fikin ku yana akwai kiyasi amma kuma babi kuma na na wato usul na addini kuma kun ce da babu kiyasi babu hankali a ciki kaga wannan hankali ba zai ba zai dauka ba to sai ahlus sunna man da hada ahlus sunna akwai akwai al-maturidiyya galibi maturidiyya da shaira a kiransu daya to amma a nan sun sha bamban saboda haka karka zangar ka rika tsammanin cewa maturidiyya da shaira abu ne daya a akwai an abu ne dan raba su daga cikin tasiwa taqwi wannan ya raba su maturidiyya da al-karramiyya wannan da yan bid'a ne duka sun yi da ahlus sunna wajen cewa abu kyakkyawa da abu muna ana sanin cewa wato hankali na iya gane ma ba amma shari'a idan ta zo ita take ƙara ce ta hankalin in akwai dimaucewa ko rashin fahimta ko ta shuba sai ta ce mu shuba amma kuma hukuma da ubangiji zai yi yana da alaƙa ne kawai da aiko da manzon Allah ta'ala da kuma littafin Allah ya kai mu shi wannan wanda yake zurbin an fahimci bambancin yanzu bautan Allah tun kafin zuwan wahayi da ma bautan Allah kaɗai da kar a masa shirka wannan haka ya kamata haka za ka biyayya ga iyaye haka ya kamata to amma idan wanda ya biyayya ga iyayen to shi ubangiji daga cikin adalcinsa ba zai masa hukuma ba na ce hukuma ba banda lada ba zai masa hukuma ba sai ya kawo mishi wato gargadi gabanin nan kuma kuna mu'azzimin hatta nab'atha rasula li yudhilkum bihi wa man balagha wannan shine wato kaidar ahlus sunna jama'a wannan shine abin da suke fasarawa saboda haka wannan ma'arufi abu kyakkyawa tun kafin zuwa ma'aiki sun shi abu kyakkyawa abu mummuna tun kafin zuwa ma'aiki sun shi abu mummuna amma da ma'aiki yanzu kuma ya tsara jaddawa wanda kuma wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa cewa rusulun mubashir wa mudhir da Allah ya kunu linasi ala lahi hujjatun ba'da rusul kaga kaga inda ba dan ba ya gane kyakkyawa ba ai da zai zama wato wanda wato aiko manzanni zai zama babu wani hujja sai a basa kawai ba sai aiko sa manzanni ba sai zama wato hujja shi ne hankalin su amma ba faɗa ka ba Allah ta'ala yake cewa ya'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ashe kaga munkari da ma'rufi tun ka zama ki an san su amma dai cewa za a yi hukuma to wannan sai manzo Allah ya zo sannan ake samun wannan wannan hukuma din to mu koma zuwa ga shi wannan tambayar da da su suka suka mana ya kawo a harshen su abin da suke su faɗa yanzu ku da kuke cewa kan shirka wannan shirkan ne kuke cewa kan yi banna ne shirkan nan tun a hankalce kafin zuwan ma'aiki ko kuwa shirka ta zama banna ce kawai sai da ma'aiki ya zo kaga mu a wajen ahlus sunna shirka a hankalce ma banna ne saboda ka karanta ubangiji ne da wanda ba a karanta shi shi a shari'a kuma shari'a ta riga ta zo ta tabbatar cewa wannan shi ba banna ne saboda ka wannan ba ka bukatan bincike wannan shine wato at-tasawwuf wa taqwi din da shi anan ma da yake magana Allah ta'ala ya riga ya magana cewa duk wanda ya masa shirka wato yayi yayi abin da yake wato zunubi ne mai girma ba a kira abu zunubi sai in yana an gashi ma zama wani abu ne wanda yake ba ba daidai ne ba mala yake cewa wa sirru fi kaunihi la yughfaru min bain sa'ir dhunubi ko ma me yayi sirrin da yasa Allah ta'ala baya gafarta ai masa shirka a yana ma Allah ta'ala ya ya kebe shirka kadai aka ce shine kadai da ire-irensa ba a yafewa kaga a cikin wato da daren zunubai da ake ma ubangiji nace shirka da ire-irensa Allah bai ce wai shirka ne kadai ba ya fi ba cewa yana gafarta abin da bai kai shirka ba amma ba abin da ya kai shirka ba akwai abin da suka kai shirka na ma kullu islam malamai kira su abin da ke warware musulunci yanzu nan ba shirka kai ba amma ka zo ka ce a kai akwai annabi akwai annabi bayan annabi aiki aka tsaita ma aikin ko ai ba shirka bane ko amma kuma kaga wannan shi ma kafircin dan ga zo ka ce dan mutum ya zo ya gaji ba aiki saboda ya ji ba ya san ma aikin wannan shi wannan ai ba ba shirka bane kafirci ne dan yawo ya ce shi gaskiya zai ya da abin da ke ake a shari'a nan amma shi ba zai iya shi gaskiya kiran sallah ba shi ba ba shi nuni bane a babinsa kiran sallah wannan ku na ku ne amma ni ba ba shi nuni bane kace me kake nufi a'a ni kawai ba shi ba ni kiran sallah ce suna yi ba kaga kiran sallah ba dole bane sai yayi dole ne sai yayi amma da yace shi kiran sallah ba karanta ta wani a wajensa ya kunci shi za a yaƙe shi saboda wannan to kaga wannan kaga da wasu islam saboda ya me saboda yanzu ya tuku da wata shari'a da ta zo daga wurin Allah ta'ala saboda a cikin wannan shirka akwai sunan wasu islam wanda ya zagi Allah wanda ya yake isgalanci ba addini wanda wanda yake zai haka da cikin ma'aiki eh duk da wannan kusan da aka zo aka gama ana neman ana neman wasu yan tijaniya sun suka masa hanya ya fita da an yi magana a dinga cika bakin banza da wuya ce kai kana wai shi ma ya san ma'aiki wani san ma'aikin san ma'aikin banza da wuya alhaji ga shi gashi wanda ya zage shi ce saka wuyan cikin cikin shi ka je ka mushi hanya je gudu akwai abubuwa ba wata da wata da muka balle muka fara maka kada mu fara magana da mu ran ta duniya kuma ko ba ta duniya bane mu ce mu bambar ba ba bambar ba kusan bambar ba gaskiya da ba a san aji ko aka ji za a ce to to sai mu faɗa mu ce ware ware shine ya mushi hanya eh amma in suka bayyana mu ta za mu faɗa insha Allah ta'ala amma qala ta'ala kamar Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta'ala baya gafarta abin shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda wato bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka ga Allah faqad tara isman azima hakika ya ya kirkiro maka wani zunubi mai girma a wannan wannan aya in kun lura Allah ta'ala ya ce baya gafarta abin shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wannan an malamai lafiya kinta an masdariya wannan yin shirka fi'il mudari'i ne da yazo bayan an masdariya a fi'il mudari alwaqi ma da an al masdariya mazhar muawwal da kamar da shi al mazhar sarih shine kace inna Allah la yaghfiru al ishraka bi inna Allah la yaghfiru al ishraka bi Allah baya gafarta ayi masa shirka kai kawo al dalamu al dalamu da kawo ana kiranta al istighraq istighraq al jins ta kunshi duka shirka baki daya to wannan shine da da sa ibnu tamiya yace shi fa yana ganin anya ubangiji yana gafarta shi ka karami ma saboda cewa Allah ta'ala cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi bari in kawo ku misali a yare kace kasali in kace misali yaro ne a makaranta yace ya muallim uridu an abula ba haka yake faɗa ba ina son in je in bawali to wannan an masariya ce wannan an abu abula fi'il mudari'i ne alwaqi ba'da an masariya to kuma ta da al-masdar al-mu'awwal a wajen malamin larabci in ka zaka tanda zaka ce ya wa'allim uridu al-bawla ina kaza ka da lamu to da lamu din nan a anan musamman dai a wannan wannan shirka din wata irin da lamun ce da yawa malamai suna cewa wannan lamun ta istighraqul jins ta kunshi قد عمر جميع انواع الشرك الاصغر والاكبر saboda haka ibn taymiya yake cewa Allah ta'ala baya gafarta masa shirka baya gafarta masa shirka anan abinda ibn taymiya yake tsammani yake fahimta yake yake nufi ba yana nufin wato shirka wanda ke wato muqaddimatu shirka akwai shirka wanda yake wannan kai tsaye shirka ne karami amma kuma kai tsaye ka hada ubangiji da wani ne akwai waɗanda su kuma an kira su shirka ne saboda su ba zama shirka a karan kansu ba suna kaiwa zuwa ga shirka ne shirka wanda shi kana kai tsaye kamar riya abu ne kana son Allah ya baka lada sai kai ji da jiyarwa ko kuma kai dan ka guna ka guna ma wani kaga shirka kuma Allah ta'ala ne abinda zaka yi dan Allah ya gani kace wa da yazo ka gani kamar lada ka yabe ni a shirka ne wannan shi ne mutum yake magana kamar riya banda shi kamar wato rantsuwa da wani Allah ta'ala kamar kace da rantsi rawa da sarki ai mukamin wani shine na nutsi da Allah ko kaga wannan wato shirka ne amma shirka karami ba ta da mutum daga musulunci kamar shirka a babu tsoro kace wane ina tsoron sa saboda in ban yi tsoron sa ba zan falfalce ba zai bada arziki ba Allah ta'ala ko shi ba da arziki kaga wannan shirka ne a babu tsoro haka shirka a babu alistighata wane ina neman agajin ubangiji ya wato kawo mun tukudin bakin ciki da ke damu na a yanzu sai ka ce ya shehuwa ne kawo agari ya shiga cikin ruwa zan nitse shehu kamar da mai magana jari ya kawo wani ya kira shehu tumanu shehu kawai aga shehu na ta matsa kaya wai ya cece shi ya wuce agaji wannan shirka ne yayi kuma kai tsaye ya yi ma'alaka na shirka ne kai tsaye wannan haka zalika tawakkali mutum yaje ya ya rika ganin cewa ya dogara ga ubangiji akan abin da yanda fata yake nema ubangiji shi ne zarta mishi wannan abu wannan duk shirka ne kai tsaye sai dai kawai ƙanana ne in ba su zaune a zuciya ba shirka ne ƙanana idan ba a rika jin cewa wannan wanda ake neman agajin nasa ba yana da wani sarrafi na uluhiyya ko rububiyya amma in kawai kawai ya wato ya faɗa da harshe yana ganin cewa a ai wane wane yana da wani matsayi wajen ubangiji wani ba ka ce mishi ya fahimci ci kai tsaye in bai zauna a zuciya ba to wannan shine shirkan da ibn taymiya ke magana shi ma shirkul alfam da kuma wasu abubuwa wanda suke da ba irin wannan ba kamar asbab ne a ba na ji ibn taymiya yana nufin irin waɗannan kamar mutum kamar su saka su saka hoto misali ko sura kaga wannan muqaddimat ne na shirka wannan ba na ji ibn taymiya yana su yake magana kamar sa laya sa laya wannan kan kasa laya kace ka ka sa dan ware ko ka sa hoto kamar ce laya wasu kamar wani yare muke yi sa hoton wani shehi a sa wani hoton wani shehi a gidanka ko a rumfin ka na kasuwa ko a wato abin hawanka ina ga wasu daga cikin su ahlus sunna suna yi zai sa hoton ma Jafar Malam Albani bai bai bai na san kikkiawan niyya wannan soyayya sa ake haka amma soyayya wani lokaci in yi nisa ya kan zama ya kan zama bauta ya kamata a kula eh ni ban ce wannan hoton da kana shirka kai ba amma dai ana gudu kwarai da gaske ibn tabiya shi yana ganin waɗannan abubuwa sujada ga wurin Allah ta'ala shi ma mu kawo shi durƙusawa ai durƙusawa ma Allah ta'ala kan yake mako to kaje ka durƙusa wannan shirka ce shirka ce a babin aiki in ba wai ya shiga zuciya bane zai zama shirka babba ibn tabiya yana ganin cewa wannan ayan tun da mazhar sari in ka duya ta al-ishrak ne Allah ta'ala ba zai yafe ba sai tuba sai tuba dole sai in ka tuba Allah zai yafe maka za a yi ibn tabiya kenan shi kuma su jumhurin malamai suna ganin a Allah ta'ala zai iya yafa waɗannan abubuwa sai dai akwai asul tauhid asalin tauhidin akwai shi waɗannan abubuwa suna dai da hadari to amma dai tunda har gashi manzo Allah ya wani sun dalilai ya sa bai hana sahabbai da da farko al'amari ba a wato sai zama Allah ta'ala zai ashe zai iya yafewa din tunda wasu da shi sahabbai sun mutu a wata gida a lokacin manzo Allah bai hana ba to amma wannan kai al'amarin manzo Allah ne wannan ake magana lokacin ake kokarin bar tauhidin yanzu da aka bar tauhidin a ba ka da hujja za ka kawo wadda kamar tsalle ka ce wai Allah ta'ala kai zai yafi maka kuma tuba nan ba wai dole sai mutum ya a mutalakin mutum ya zo tauhidi a zuciyarsa ya zama dai ya kora waɗannan abubuwa to Allah ta'ala muna sara Allah ta'ala zai yafi mishi amma dai lalle magana intim yana da karfin gaske a kula kwarai da gaske shirka ma Allah ta'ala ko karamin abu ne ko karamin shirka ce to wannan tana buƙatar tuba kwarai da gaske tuba ko da a dunkule ka ce kai ka tuba Allah ta'ala za ka fi tsantsanta ma kanka baki da to wannan ma tuba insha Allah za ta isan maka baki daya lokaci ya ku saura to alhamdulillah malam sai ce to kaga wani tambaya suke yi cewa me wato me ina bauta suka ce suna bauta wani Allah ta'ala ne a matsayin tsani suka ce kuma wannan shirkan da muke yi shari'a ne ya haramta mana ko kuma a hankalce ma haramun ne kuma me ya sirrin da yasa aka ce shi shirka Allah ta'ala ba zai yabiye ba baki daya sai wato almakari da cewa kulla sai mu ce musu a shirku shirka ne shi shirka iri biyu ne akwai shirkun muta'alliqun bi zatil ma'budi akwai shirka wanda ke da alaka da shi wato zatin kankin kan shi wanda ake bautar shi ubangiji ta'ala wa asma'i da sunayensa wa sifatihi da kuma sifofinsa wa af'alihi da kuma aikace aikacensa wa shirku akwai shirka fi ibadati wa mu'amalati a cikin bauta da ake ma ubangiji وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ko da shi wanda yake yi ma ubangiji shirka a babin bauta yana kunta cewa wato shi Allah ta'ala ba yi da kini a zatin sa ba yi da kini wala tisbati ko ba yi da kini a sifar sa amma kuma a wajen bauta kuma yana ma ubangiji gaba ɗaya to wannan shi ma wani shirka ne bai zama kansa wato ana ya samun shirka a rububiyya wane ce wane shi ya halice shi ba Allah ba kaga shirka ne a rububiyya wani a zatul lahi ta'ala asalin wajen al-khaliq zatul khaliq zatul khaliq ne ce wane shi ya halice shi maimakon ce Allah ta da halice shi a ana wani samu kuma shirka na yadda Allah ta'ala shi ya halice duka kowa mi da kowa amma dai ba zan bauta ma Allah shi ba zai sai je fada babu ubangiji da wani wajen bauta wannan shine ashirku fil ibadati wal mu'amala to wannan shine mana ce shirka iri biyu ne fa amma shirku tsani shirka a babin bauta na biyun nan fa huwa allazi faragna min al-kalam fi wala shi wanda muka gama magana kan sai cewa kar a zo kar ka jira ma wurin Allah ta'ala kar ka je ka yi tsoron wurin Allah ta'ala kar ka je ka yi aikin da ake da matan ubangiji ba da lada ka nufaci wurin Allah ta'ala kar kai kaza kar kai wannan duk shirka ne a babu uluhiyya babu bauta babu mu'amala da ake da ubangiji wa shanna ilaihi al'ana kuma shine yanzu da muka yi gama ishara wa sunushi'u al-kalama fihi insha Allah ta'ala yace kuma za mu kara kosar da bayani akan wannan nan gaban Allah ya yarda wa amma shirkul awwal amma shirka na farkon nan shine a zatin ubangiji a ce akwai wani wanda yake aiki irin na ubangiji akwai wanda yake halitta akwai wanda yake azurtawa fa huwa naw'ani to ya kasu kashi biyu ahaduhuma wato na farko shine shirku ta'tili shirka da ake na wofanta ubangiji wato ka kore ma ubangiji duk sabon sa na kamala shine at-ta'til muna cewa wofantawa wato kamar mutum ne da riga sai ka wofanta shi daga rigarsa kaga ka cire mishi wani sifa kamalansa to Allah ta'ala yana da sifofin kamala yana da wato sifofinsa da ya tantance da shi ya kada yake bata da su sai ka ce bai da shi to wannan shine at-ta'til mala cewa huwa aqrabu anwa'i shirk wannan shine mafi munin nau'in shirka da ake da shi a duniya ka cire ma ubangiji sifofinsa na kamala Allah kalli ne wanda yake bautan ubangiji tare da wani to bautan wani Allah tare da ubangiji a yanzu ya yarda cewa akwai wani ubangiji shike da supremacy shike da wato a wato santsara da iko da mamaya makomi da kowa amma shi wannan so yake ya dauki aikin ubangijin da girmansa da karfinsa da kuma ikonsa ya ba wani Allah ta'ala da haka shi ya fi banna mala ya ce ka shirka fir'auna kamar shirka fir'auna fi qawlihi a lokacin da aka ce masa ya bauta ma Allah sai ce wa ma rabbul alamin waye wani ubangiji halittu kuma ya kuma wa qala li hamana kuma sai ya ce ma hamana ibn li sarhan la'alli ablughu al asbab asbab as samawati fa aqla ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba yace ya hamana wazirin sa ne ministan wato kaman wazirin sa ne sai ki cewa ibn li sarhan je ka gina mun wani tsauni mai girma الصلح شيني وتوني مكان العال وني بناء العال وني بناء وني abu da za a yi mai mai mai wato tazara mai girma kaman ganuwa mai tsawo kuma kun san mutanen Misra lokacin da ma a yanzu ma mutanen Misra sun fi kowa gini yanzu wannan pyramid da waye ana ta kokarin a gane ma na'ura ta gane waye aka yi aka yi ne ba wata na'ura in ji masu kimiyya da za su iya gina wannan abin kawo da kawo babu a yanzu da babu shi sa malamai ke cewa malamai masana civilization na al'umma suna cewa mu abinda muka bi al'umman baya su ne waɗannan abubuwa na gajar da su na'ura da fayi wannan na'ura mun bukuwa ana tsada ya ba mu mu yan yanzu amma wajen iya gine-gine da wajen wato gwaninta wajen sarrafa abubuwa da hannu da kaza ana ba za mu haɗa kan ma da wannan ba kuma ko yanzu ka je ka gani da gidauniyar da aka yi da mumunan da tulu da aka yi da ƙasa da kai yanzu wanda zaka je kace da uwata baka ta dafa tayi waye za ka dafa shi wancan nan da za ka ga abin ya fi kyau kware da ci a wannan magana ne ibn li sarhan ka gina mu wato tsauni da zan je in hau la'alli ablughu al-asbab me yiwa in je in kai wato al-asbab sasannin sama al-asbab malamai sun mishi fasara guda uku kuma duka baya cin karo da juna akwai fasara na farko da as-suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-Suddi asuddi shine babban wannan makarecin akwai Muhammad ibn Marwan asuddi wannan shine karamin wannan makareci ne shi a malamin tafsirin sunansa Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima asuddi to shi shi da wannan sai sai ya ce asbab ana ana zan asbabus samawat a tukurku samawat hanyoyin sammai wato zaka ga kamar wato wauta yake a wurin ba wauta yake ba shi abin da yake magana a gina tunda ya ce ubangiji sana sama annabi Musa to a gina masa tsauni idan aka gina tsauni tunda su yanzu wato abin da suke da na'urorin su suna mu'amala ne da abin da yake faruwa a ƙasa to wataƙila idan tsauni ya tsauni tunda ana iya ganin ga wasu dabbobi ta suna matsalewa a sama ga shi an ga an ga ita ubangiji a sama to ƙila idan wato gini ya tsawo sosai shi kuma je ya hau shi ma yanzu daga wannan lokacin ya wuce inda yake akwai wannan iska din zai je inda babu iska kawai sai dai dinga tattakawa ya ji har sama shi so yake ya ji san shi ubangiji annabi Musa shi ne ai fada da fada ai fada shi ma ya je ya kashe annabi Allah annabi Musa sai zai ce masa yanzu Allah da kake dawa na kashe shi sai ka baka bauta wannan shine fassara na farko da malamai da shi asudi yayi a katara ibnu ja'amatu sanusi sai ya ce abwab wato kofofin sama kofofin sama akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ikisha manazil wato wato bijirai na sama inda in kaje zaka ce ga kawo ta wannan sama kawo ta wannan sama duka dai ruwaya wannan ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas ba ce mai rauni haka dai duka dai abin da yake magana wato kofofi ko kuma hanyoyi da zai kai zuwa ga ubangijin ubangijin samai da kasai ubangijin da annabi Musa ke cewa shine ubangijin sa shine ta asbabat samawati kofofin sama fa aqla ila ilahi Musa sai in je in tsinkaye zuwa sama wajen ubangijin annabi Musa wa inni la azunnu kadiba ina tsammanin da wannan mutum makareci a kaga nan shi ma duk da haka a wannan wajen za ku ga wato fir'auna kamar ana yana kama ba kamar yana kokonto a wani wata aya kuma ubangiji ya ce waje hadu biha wa sakanta an su zulma wa ulwa cewa ya same ki to wani abu da zaka fahimta shi ko dai a lokacin yana dan kokon dansa daga ya same ki ne kamar ubangiji ya bada labari ko kuma imanin sa da imanin sa imani ne wanda wani lokaci kokonto da dan fuskansa wanda kuma ni wannan ma'anar ta fi mun kyau ai da ba zai yi ku ce wai yaqini da yake shine kina da Musa ne ba a yaqini ne na da sallama ba mutum da gare na da Musa cewa kai wannan fa fi karfi na ba amma da yanzu ya za a yi shi zan iya zuwa in Allah ka zuwa ga wajen ubangijin nan nasa in je in same shi in yake shi kaga wato ko yaqini ne da wani dan tsofi na kokanto ko yaya wanda wannan shi ma da shi kafirin ya sa ya hana shi zama ya zama musulmi ya ko muna son mu yawo a nan ba za mu iya amma dai a nan akwai wata nukta a wani abun abun lura a nan ku ga a nan ya ce iblis san la'alli abluqul asbab asbab sam ya kuma kara cewa fa asbala ila ila min fa ita ila din ma sai ce ila wato sama zai wannan yana nan muka cewa ko fir'auna da yake surgumin arni da aka taba yi a duniya a tarihi ya yi da cewa ubangiji na sama amma sai wani jahili kasurgumin jahili a yanzu zai ce ubangiji na ko ina ba shi da nasi ko ba su kana rafi ubangiji cewa a amintun man fi sama wanda ke saman sama amma ka ce da kuni na na shaji shi shehin su da ke motsi na cewa duk wanda ya ce Allah na ko ina wanda jahilci ka ji ka dole Allah ya kawo lokaci da yake ilimin a kira shi jahilci jahilci ta shi shi yanzu wannan baka da aya ko guda daya baka da hadisi ko bai da ce maka Allah yana ko ina babu Allah cewa yana saman saman halittunsa wannan shine kawai abin da ubangiji ya faɗa amma kaga ba inda aka ce Allah na ko ina da zatin sa shi ya buga ya buga ban wani mahaluki ya zama yana game da wani mahaluki kuma aka maka dama duk a kewaye da duk halittun me kake wato me kake wato ƙanƙani game da girman ubangiji abinda kana jin ana cewa sama ta ɗayan nan in ta shiga sama ta biyu kamar kwandala ce a dokar daji ta tafi ubangiji da ya halitta mana da kasai kana wato kokotan girmansa ne to amma baka da dama ka zo ka ce ka garwa ya ce sarar halittinsa saboda ai bai zama al'aliyu ba wannan lafazin al'ulu sifa ce ta lazimatu da ni ba da mai sifa ce da sifatu za ce ta kanta sifa ce da zatin sa ubangiji bai taɓa zama wani mahaluki sana sama ba wannan cewa yana sama samanyan ubangiji cewa shi a sama yake yana nuni zuwa ga cewa a zatinsa cewa shi a sama halittun ba yake baki daya in ka ce akwai wani halittar da ke sama sa to ai ka ce shi ya zama ƙasa da kuma ƙasa kuma wani bangare na ƙasƙanci ba ƙasa ƙasƙanci sama ɗaukaka sai ka wanne ne da ya fi kama haka yau a tabbatar da ubangiji wannan shi fi kama akwai wannan abin da ci gaba na'am ba za a ce ubangiji yana ko ina ba ba za a ce ubangiji yana ko ina ba dan ina ba ce ubangiji yana ko ina a duniya akwai najasa akwai kashi akwai kaza akwai kaza duk a wurin nan sai ka ce ubangiji na wurin ubangiji abin da ake faɗa cewa da iliminsa da jinsa da ganinsa ubangiji wannan din yana ko ina ya zarta ko ina to amma duk sauran halittunsa ubangiji ya yi su ne saboda dama daga cikin siffansu akwai kaskanci zama suna kasansa shi kuma tunda a cikin siffansa akwai ɗaukaka shi ya ɗaukaka sama wannan shine kawai ma'ana kuma ba kuma ba wanda ya gewaye shi duk ikonsa da iliminsa da jinsa yana ko ina yana ko ina eh wa annahu fawqa arshil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi inji bi sada huwa fi kulli makanin bi ilmihi da iliminsa inni ma'akuma asma'u wa ara ko yace ma'akum ma tace asma'u wa ara ita ce lazimatun na ma'iyada ina ji ina gani a za mu dakata nan insha Allah ta'ala muka zo sai mu tashi wa amma shirkul awwal fa huwa dawali saboda na san bayanin zai yawa insha Allah ta'ala abinda baka tare da Allah ya ba mu lada abinda muka sanar da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Allah